الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markar ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran yau muna talata hudu biyar ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha biyu ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shidda yau Allah za mu yi darasi na 61 a cikin wannan littafi alwaji fifike sunnatuwar kitabul aziz a sati da ya gabata mun fara bayanin salatul khawf sallah ta halin tsoro wanda idan ta kai tsoro ya kai gaya wanda musulmi sun samu wannan sallah saboda matsala ta kariya ko ta tsaro aka ba su damar yin sallah a cikin kowane hali mun karanta aya a sati da ya gabata cikin suratun nisa aya ta 102 ta wannan sura mun karanta ta mun yi bayanin abin da yake cikin wannan sura ko wannan aya na hukuncin idan aka shiga halin tsoro liman ya tsaya da wasu jama'a ya yi sallah kuma wasu suna gadi daga baya wadda ta yi gadin ta zo su sallah tare da shi a jumlace mun yi wannan bayanin kenan a yanzu bayanin da zami na bayanin sallah dalla-dalla ta salatul khawf shi ne ya ce sifatuwa ya yi bayanin siffar wannan sallah tun a sati da ya gabata mun yi magana da magana ta imamul khattabi na cewa salatu sallah ta halin tsoro iri-iri ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ta halin tsoro iri-iri daban-daban a kowane hali ya dace da halin da ake ciki irin yadda ake bukatar tsaro hadisi da za mu hara a sati da ya gabata da mu hara muka cire dalilin lokaci za mu tashi ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka musulun irin su abu dawo tirmizi na sa'i sun zo da ruwayar kamar da ya zo a nabin umar qal salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf bi ihda at-ta'ifatayn raka'a وطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة عبد الله بن عمر كيتشيوه yanzu anan za mu ga ya kawo kaifiya iri uku ya kawo ruwa ta bin umar yana ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salatul khawf sallah ta halin tsoro ya yi bi'i da ta'ifatai ne raka'a ya raba kenan jama'a gida biyu ya yi raka'a guda da jama'a guda wa ta'ifatul ukura muwajhatul adu sauran jama'a wancan kenan jama'a gida biyu aka rabu wasu na gadi wasu suka yi sallah raka'a ɗaya da shi sun mansarafu waɗanda suka yi raka ɗaya da shi suka juya suka koma suka nihi abokan gaba wajen wa'incan wa qamu fi maqami ashabihim suka tsaya a wajen wa'incan 'yan uwa nasu wanda da ba a yi ba sallah ta harko da su muqbilina alal adu da suka koma su waɗannan na harko su ma suka je suke huskantar abokan gaba wajaha ula'ika sun masalla biyu na biyu salasalam raka'a wayannan jama'a wanda da farko suka yi gadi wayannan suka yi salla da annabi salasalam raka'a daya da wayannan suka yi raka'a da annabi salasalama sai suka tafi wajen wa'incan wa'incan suka zo wajen kambacin yan uwansu annabi salasalam ya salla raka'a daya da su suma na biyun sun masallama annabi salasalam annabi ya salamce daga wannan sallah sun makada haula raka'a haula raka'a nan kowa inda yake rama raka'a shi a wannan kafiya ta farko zaka cewa kenan kowa su waɗannan na farko da suka yi raka'a guda can suka tahi da suka tahi can kenan waɗannan su suka zo aka sallah da kansu nan kowa ta ya lama raka'a shi ba tare ba da an keɓance an yi bayanin kowa a ina rama tashi illa nan kowa a karan kanshi ya rama tashi a inda yake sai ruwaya ko kafiya ta biyu an sahal bin abi hasama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bi ashabi fil khawf فصافهم خلفه صفين فسلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى سلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتآخر الذين كانوا قدامهم فسلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين قد تخلفوا ركعة ثم صلى wannan kafiya ta sahal bin abi hathama yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla bi ashabil fil khawf yayi wata salla ta halin tsoro da jama'a cikin ta sabai kenan fasafahum khalfahu saffain sai sahu biyu a bayan shi fasalla bil ladina yalunahu raka'a sai raka'a da sau wanda yake bi mishi sun maƙam da ya ƙare raka'a da 'yan sahu na gaba na horko ya ya tsaya falam ya zalƙa iman hatta salla allazi na kalafahun raka'a sai da 'yan wa'incan ma'ana kenan 'yan baya suka yi raka'a guda sun mataƙaddamu wata akar allazi na kanu ƙuddamahun sai waɗannan baya suka yi gaba wanda suke gaba suka koma baya su ma waɗannan na gaban fasalla bi raka'a ya salla raka'a guda da su sun maƙa'ad kuma ya zamna a raka'a ta biyu hatta sallar ladin ta kallafu raka'a har waɗancan na bayan su ma suka ci ko raka'a sa ta biyu ta kansu musallam ta kuma salamci kenan anan da aka yi sahu biyu ya yi raka'a ta horko da 'yan sahu na gaba da ya raka'a guda da su ya tashi sai wa'annan kenan an sahu makata an sahu na na gaba suka yi sallah raka'a daya tuko ta biyu kenan ko suka koma baya suka koma baya sai su wancan ba suka komo gaba aka yi su ma sallah raka'a daya da su da aka yi sallah raka'a daya da su shi annabi wancan iya jin da ya sallah ya zamna da ya zamna kenan sai suka ci ko su ma raka'a ta biyu su kadai daga bayan sallama guda wani wata kafiya ce kenan a yi sahu biyu na an ce inda abokan gaba suna gabanku a yi sahu biyu 'yan sahun gaba a yi sallah raka ɗaya da su su tashi su ci ko ta biyunsu lima iya tsaye iya tsaye ya suka ci ko ta biyu ya su tashi su koma baya wajen wa'incan na harko 'yan baya su wanta 'yan gaba ya su zo a yi sallah raka'a ɗaya da su suma kuma in suka yi sallah raka ɗaya manzan liman iya cikin tahiya su ci ko raka ta biyu sai a sallama guda an gane ko wannan kaifiya kenan sai kaifiya ta uku an jabir bin abdullah qal شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما تو انا مكانت ابن دا مكرنت انا جابر بن عبد الله كي تشوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف نا حلرتي صلى tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya mana fasaffa saffain ya sahu biyu sahu biyu da ya ce saffin khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahu guda a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wala adu bainana bainal qibla a wannan halin abukan gaba suna gaban mu suna tsakanin mu da alqibla kenan muna kallon su da ya sahu biyu sahu guda a bayan shi yace fakabbar fakabbar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara kuma gaba ɗaya sahun biyu kowa ya kabbara sun raka wa raka ana jami'an kuma da ya zo ruku'i kowa ya ruku'i sun rafa a ra'asau min ruku ya ɗago kai daga ruku'i mu ma wa rafa ana jami'an duka sahun biyu kenan muka ɗago kai to nan sun manhadar bis sujud wa safin laziyali sai sun kuya wajen sujada da sahu wanda yake bayan shi kai tsaye wa qama safil mu'akhir fi nar adu sai sahu na baya ya tsaya yana kallon abukan gaba iya gadi bai je bai sujada falamma qada annabi sallallahu alaihi wasallam sujuda wa qama safil ladhi yali lokacin da annabi sallallahu ya kare sujada shi guda biyu sai wancan sahu wanda yake gaban shi wanda yake sallah tare da shi sai ya tashi a waƙa safin da zai li in hadar saf al-mu'akhir da wannan sahu na bashi ya tashi sai wannan sahu na ƙarshe in hadar safin mu'akhir bi sujud sai sahu na baya ya je ya sujada kenan ɗan sahun gaba sun taso sun tsaya sai sahu wanda yake ba wanda wanda da bi sujada ba yanzu ka ƴan wani suna tsaye sai suka yi sujada sahun na baya والصف الذي يلي وقام الصف المؤخر في نار عدو سي انا سون كنا ان me yake cewa nan a waƙamu sai suka yi tsaye kenan da suka yi ke sujada su sai suka tsaya ba sun kasu guda biyu sun mata kaddama safil mu'akar da suka kare sujada su guda biyu da bisi ba ko yanzu kuma sai su yan gaba yan bayan nan sai suka yi gaba suka shiga wajen wa'ancan na gaba ya ce wata akar safil muqaddam sun maraka sai wannan sahu na gaba suka koma baya suka idan suka asawai wuri an yi raka'a an yi kabbara tare sahu biyu an yi ruku'i tare an taso daga ruku'i tare gaba daya ɗayan sahun gaba aka yi sujada biyu da su da aka taso sai su ɗan sahun gaba suka koma baya suka koma baya bayan wancan sahu ɗan baya su yi ta sujada kenan da suka zo suka su ƴan sauran gaba ya suka taso su ƴan sauran baya ya suka yi taso da guda biyu su kadai da suka taso ya suka ya suka kuma shiga gaba suka shiga gaba wajen wancan ƴan gaba su ƴan gaba su koma baya nan shine gidan kenan yace sun maraka sun maraka annabi sallallahu alaihi wasallam wa raka'ana jami'an bayan haka kuma muka yi ruku'i annabi ya ruku'i mu duka kowa ya ruku'i a cikin mu sun marafa ra'asau min ruku'i kuma ya sake ɗago kai daga ruku'i wa rafa'ana jami'an mu duka muka ɗago kai daga ruku'i da muka ɗago kai daga ruku'i sun manhajar bi sujud wa safar da zai li a nan ma sai sujada da 'yan sahu na gaba wannan suke bayan shi allazi kana mu'akhiran fi rakatul ula wanda da alaka farko suna baya ya su ma ya aka sujada da su wa qama safal mu'akhir fi naradu sai 'yan sahu baya suka tsaya ba su yi sujada suke kallon abokan gaba falamma qada rasulullahi sallam sujud wa saff allazi yali da annabi ya kare sujada da sahun da suke bayan shi in hadar safful mu'akhir bi sujud sai in sahun baya suka je suka sunkuya suka yi sujada fasajadu suka yi sujada sun masallama nabi sallallahu alaihi wasallama wa sallamna jami'an sai manzo annabi ya sallama duka muka sallama kenan wannan a takaice wannan kaifiya ta uku ita tare ake an haka yi sahu biyu aka kafara tare a yi ruku'i tare idan an dago daga ruku'i ake rabuwa an dago daga ruku'i sai ɗan sahun gaba wanda suke bayan liman sai su je su yi sujada guda biyu tare da liman idan suka ɗago daga sujada da liman suka taso su wayance 'yan baya sai su yi sujada guda biyu da bisu bida za su na tsaye sai su tasu guda biyu sujada in suka tasu guda biyu sai su shiga gaba 'yan gaba su koma baya a sake karatu tare a yi ruku'i tare an ɗago kuma su ma'anan 'yan baya su tsaya bisa sujada sai yan sahun gaba sai a sujada su yan sahun gaba su yi sujada guda biyu tare da liman in sun dago sun zo sun zamna sai liman ya zamna iya tahiya sai wa'incan yan tsaye ya su ciko tasu guda biyu liman iya jiran su in suka ciko guda biyu suna zamne sai liman ya sallama kuma suwa kowa sallama gaba daya shine tafiya ta uku can ina ga cikin tasiri mun kawo hatta ya kowa inda liman ya yi sallah da gurbu ta harko jama'a harko raka a biyun zungur gaba da annabi haka nan ya yi raka a biyu ya sallama da yan harko su ta yi wajen wa'intan wa'intan su zo su ma a yi raka a biyu da su duk wani da hali ya kama da liman ya yi hatta kai ma cewa kowa ma ya raka ɗaya ɗaya ma ba ramawa ma an ha tsoro tsoro raka ɗaya ma ana yi ya yi duk wani ya tabbata kowanne sai ce maka ya yi ta hali daban-daban kafiya daban-daban duk wanda aka yi kina ya dace da shi liman kin zai ga me ya dace wani hali ake bukata duk abin da yi ba da tsaro kun shi zai a takaici sai kitabul jana'iz kitabul jana'iz kenan abin da yake da alaka da mutuwa gawa kulawa da gawa abin da shayi sutura ya ce wa mana hadarahul mautu minal musulmin nudiba li ahali an yulaqinu a shahada duk wanda ajali ya zo kina iya neman barin duniya duk wanda ya zo barin duniya kenan barin duniya kenan cuta ta ajali an so ga iyalan shi su lakanta mai kalmar shahada a lakanta mai i kalmar shahada la ilaha illallah illa in muka ce nan talƙini na lokacin da mutum zai bar duniya ne kahin ya bar duniya rai rabu da shi ya kawo ruwaya wadda imam muslim ya roto haka abu dawud haka tirmizi haka ibn maja haka ibn sa'i kin ba imam muslim ashabu sunna araba kowa ka ruwaya ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illa allah ku lakanta ma matattunku kalmar la ilaha illa allah na an ce matattu ganin yadda mutum iya tunkarar mutuwa ne ba da ba ya mutu ba a nan mana wanda ya tunkari mutuwa ya ce wa inna ma amarar nabi sallallahu alaihi wasallam bi talqin raja an ya kuna akhiru kalamun mai la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi yawa mutum talqini alakanta mai kalmar la ilaha illallah don ya zamanto ƙarshen maganan mamacin ta zamanto kalmar la'ilaha illallah don ga abin da ake hwata fa'an mu'ad bin jabal ƙal ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la'ilaha illallah da halal janna wannan ruwaya imam abu dawud ya rututa mu'az bin jabal ke cewa radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wanda ya zamanto karshen maganar shi la ilaha illallah ce dakhala aljanna zai shiga aljanna wannan shine watar cewa mamaci ya cika da wannan kalma kuma mu turke da idan aka ce talqini mu rike akwai talqini da ya shahara anan talqini na wanda su suke a kabari يا عبد الله واذا سالك الملكان عن ربك ونبيك فقل له ما الله يرزق اشهد ake wannan wannan talqini ba shi ba ake nihi anan wancan talqini na waza matar abd malamai an kawo sun kawo ruwayoyi wanda suka kawo irin waccan siga amma abin da ake maganar kullum muna magana ba an kawo ba ba ya zo ba a littafi shin ya inganta ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine maganar da babu ita shine imamu sana'ani cikin subul salam sharhin bulugul maram ya kawo da mai bulugul maram ya kawo wannan ruwaya ta talqini bayan mutuwa anan sai shi imamu sana'ani ke cewa wannan mas'alar ta talqini wa mamaci talqini a lokacin mutuwa a bayan ya mutu a kabari ya ce duk wani wanda ya san me ake nihi da hadisi ya san wannan hadisi ne kirkire na banza mara tushe imamu sana'ani yau na magatun su salam ce duk wani wanda yake ya san me ake da hadisi ya san rishin tabbatar lalacin rishin gaskiyar wa mamaci talƙini bayan mutuwa a nan abin mamaki wani masalar inda ma ruwayoyin suka zo wani ba su da tushe duk naka sun zo ne ba wai inda mu muke anan bane ba na magana wani a tsagun nan can kin ma a tsaye ne tunda ba ta inganta ba inda mata zan ruwa ya tsaye ne suka zo bayan haka ana kawo duk da mushkila akwai cikin riyadu salihin cikin kitabul jana'iz akwai an kama ya kama magana imam nawawi ya kama magana ta cewa imam shafi'i rahimahullah yayi maganar babu layi a karanta mutum har ƙur'ani wannan ya huto tushe daga ruwa da ta kawo ya karu alamun ta kunsu yasin ku karanta mata tunku yasin kun za ga a nan ana samu idan mamaci mai galihu ne dan ba ko ake ba in mamaci mai tsoka ne in ma iya da shi wani abu ne ko dan wani babba ne ko uban wani babba ne za ga malamai an kankana a yi karanta tabaraka ko a karanta yasin ka taɓa ka an wata laka inda ai da yawa kowa inda abin da yawa kowa amma abu ne daman wata kasuwa ce wata kasuwa ce ake hangowa ya ce ayi yasin tun ga an yasin a ko tabaraka to sun wani babba ne wani mai mako ne to an samu abu shine malamin kankani ayi yasin duk kasuwa ce ɗan uwa wani mas'ala za ku san musu mutane kullum sun sa abin duniya gaba wallahi mas'alar karanta qur'ani ala kulli hal ko a lokacin mutuwa ko a makwantai ko a tsaye ko a tsugunne ya saba maza bata imam malik ya saba ma aqidan malik wallahi mutum kan ci aqida ta imam malik imam maliki ya babu imam malik bai ba shi imam malik ba magana ba ko a sallah ce ba kan qur'ani duk da ya sunna ko a sallah ko imam malik kwata kwata magana karanta qur'ani a maliki ya babu ba ba magana babu ba sun hana ban da suke lema hada ma suke su su a wajen malaka laihi ne laihi ne a wajen malakawa karanta wani alkurani a kan kabari ko daidai ya mutu in ga an kato ba malkiya bace ba kaga anan da yake riko ne da al'ada da kasuwa ya saba malikiyar amma kuma musu masu cewa musu malakawa ne a baki su ne a gaba da kai magana ce abu malakawa ne wallahi ba malkiya bace ba wallahi ba malkiya bace ba kurin kasuwa ce akwai wanda suke ga ana yi hatta wani magana imam nawawi da ya kawo karanta wannan qur'ani malamai sun tabbatar da cewa kamar taqiqi da wannan ina ga salim ali da yama buluga maram mashawur hasan cewa maganar wannan ta saba ma aqidat imam shafi'i abin da ya tabbata daga imam shafi'i almajiran shi imam shafi'i ma bai yarda ba da karanta alqur'ani sai ka misali ka ɗauko tafsirin ibn kasir imam ibn kasir a cikin suratun najam kalkashin wa allaisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'ayu sawfa yura anan imam imam imam ibn kasir ya kawo magana ta imam shafi rahimahullah ta cewa maganar wani ya karanta alqur'ani ga wani ya kai mai ba taso ba yace ba a samu ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabbai ko da aiki ko da magana ko da ishara ya ce ba a samo ba har yake cewa lauka na khairar na sabakuna ilai ya ce inda alkhairi ne da sun rigaye mu kaga shafi ma bai da ba yan wadan haka wala mutum kan wani yau dare ka ya amshi kudin ka kan dama babanka qur'ani kudin kan shi kan ta qur'ani ku ba wani kudin babanka bai kaiwa ibada ce in wa ibada ba kasuwar qur'ani ibada ce kuma ga su magaba kuma yan wa'ab daya mu ajiye sabani an samu wasu malamai amma ba maliki ba eh ba shafi ba su ba wasu kawo maganin ma suna gana iya yi koma cikin wannan fiƙa sanar sirri sabik ya sun kawo sharaɗin sharaɗin anhwana masu ma'aƙidar wani zakan ta mana alƙur'ani anhwane shi sun ce da sharaɗin kai amshi lada Allah ya kuza ajaran kai amshi ko biye aidan Allah eh aidan Allah haka ne lake rubuce kurin wallahi mutane sun mai da addini kasuwa kurin kurin tuwa-tuwa ake da addini wallahi jahilai ya kwanta musu ma addini ma baka yi ba a gaba ka baban kwana abu ba a zage su ma shari su ma ƙarya su ba shari don baka kuɗi ba don kurin baka ba su kuɗin cewa ne ba su ma shari don kace baka yi don kace ba baka yi baka yi ba ya ce baka sama banka da ya gaya maka ba kai maka ɗaya babanka kuma abin tabbatacce aikin da kai tsaye da gama idan uban babanka ya mutu da abin da kai kai tsaye ko mai kai iya kai babanka ya ce maka kai babanka ba amma sai su zasi an rike abin kama abin ne su suke da manufarki abin eh su ke manufarki ba mai ta su ya malamai babanka babanka ne komai kai Allah kai mai na alheri shi ka ta karantar da mutane ka yi addu'a ka yi komai ga ma'ayinka ba ce a sai an ce ba ba wani ce ba yi ana yi amma abin da shari'a imam ibnu fodiyo ke cewa cikin ya sunna yake ce ɗan uwa bayan ya magana bid'o'i da ake da abin da bai dace ba sai yake cewa wallahi duk wanda ya kashe kuɗi kan bid'a kan mamace shi yace wallahi idan kai kai baka samun lada mamacin bai samu abin da ka mishi haka da mudoda duk wanda yake sabanin duk abin da ka sabanin shari'a kawai mamaci yace mamacin ka bai samu ba kuma kai ka tara kuɗin ka babu lada babu shi mutum mai samu ba ta ce ku tsaya ku yi sunna kur ku huta da wahala ka wa mamacinka addu'a ku ɗan zuwa mutuwa kuma yi addu'a don Allah ba don kobe ba ibada ce har da lada na musamman amma yau abu ya koma kasuwa abin komi kuɗi da kiyaye sallah wannan sallah da kuɗinta kwayar sallah ta gawa an san kuɗin sallah gawa tiya kaza ake badawa wallahi wannan abin na garin muke wallahi a kai gidan ya diba ya turo waye sallar gawa shi kenan kayan da yawon yawon an kai tiya kaza da jika kaza wannan ka'ida ce kama an sa mutane kama addini ne haka da ka'idar an ƙi zawa su gaya kuma sun gaya mutanen ba sun san ba cikin shari'a amma ba an gaya jahilan ba don mai cewa ka a kai kin shi ne ake kaiwa bai magana ba Allah shirya da mu yanzu dai a nan mahimmancin kenan a wa mamaci talƙini kuma ruwaya ta zo akwai magana cewa ai ba a wa mamaci cewa ikalmin lalawa a ci ba hudu wannan ɗan ma wata hikaya akwai wata hikaya suke kawowa amma ruwaya ingantatta cikin a kamar jinazin albani ya kawo hadisan da dam kan masala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya samu mamaci ce ya ammi qul la ilaha illallah ya ammi ikalmin la ilaha illallah annabi ta hudu to su ta suke wayi ba a cewa mace da kalmar sallah to dan ka zo ne mamaci kada kada kada kada halala ya san ba kan gajewa ba amma ka so ake a sa mishi yayi wane kalmar shahada illa ilaha illallah haka ake kokoya mishi inda rabo sai dauka wane illa ilaha illallah amma su ta suke ba baka ce yi idan kun kana yi wanda inda rabo ya dauka a nasi ya tabbata annabi ya ta hudi duk wannan mata wannan ba ma musulmi bane abu talib abu annabi da yake nawa ya ammi qul la ilaha illallah ya ammi kai kalmar la ilallah zan hujja a wajen Allah har kusan karshe annabi ya mushi ka yi kalmar la ilaha illallah in samu hujja a wajen Allah in cece ka la mai gun abokai Allah Allah raba mana su annabi iyayi su manyan abokan su Abu Jahl suna gogeyi suna ce yanzu Abu Talib zaka ba addinin yara zaka ba addinin yara zaka ba zaka ba yara addinin uwaye da gannu ka zo annabi iyayi ya ammi kai kalmar la ilaha guda samu hujja a wajen Allah yace zaka ba zaka bi zaka bi rako karshe annabi ya suna ce karshe ya ce ya muhammad ya haƙuri ya haƙuri ina nan kan addinin kakana baban abu talib tukwan annabi ya bar shi su suna nan kasan shegantakar mutumin banza wai da ya mutu ya mutu ko kuma aka ta suka bar shi kuma aka bar ma annabi da hadisi kuma suka ta suka bar shi eh iya mutuwa suka bar shi sun kare da shi ya mutu kan gargajiyarsu shi kenan kuma wa da'awa musu ya ka aka bar musu shi a da zuciya rasulullahi ina shi kana shi nan shi kadal kadamat ya ce rasulullahi wannan tsohon batacce ya mutu ce wannan tsohon batacce ya mutu rasulullahi kina bar musu shi ya za a yi to da shi abun ne amma sai za musu aimiya gida ina ce alije ka kame bunna ta doki falwari game bunna bunna ba tsira ba ka ce mishi bunna bunna sa doki ari haka ake mishi aka mishi kaje ka dawo inda ka annabi bai abin da shi ba bai ce ku je ku bin shi a je a yi yake gawa ta mushriki shi dole ne ta kama ya je ya mai binne doki kaga kenan ana lakantawa mai rabo ya hudi sai ya ce fa'iza kada wa asalama ruh fa'alayin iddata ashiya yanzu idan mutum ana kalmar shahada ya hudi bai hudi ba dai shi dai in rai in rai aka ɗauki rai mana mutum ya mutu ga abin da ya kamata ku na harko an yi gumidu ainai wa yi lahu abu za ku yi na harko a rihe idan mun ɗauka muke aka shahe ido ɗauka ake haida wani ruwa na musamman ake shahe ido a'a ba bukata bayan ka ruwa ba shi idan ne annabi ya ce idan mutum ya mutu ido iya ganin iya bin iya bin rai kai wani harkin da yake yi shine kuma ake maido ganin ya arihi shine kuma ake ya maido kurin ya arihi ya maido bayan sa ruwa ba eh hada ruwan sha ido haka haka abin da ke shi na abu ba wani ruwa kurin ka sa nin kun ka beda idan idan kun kariye idan kuma ga addu'a da ake a lokacin cikawa ta mamaci ga hujja kan addu'ar da ake ruwat imam muslim ya rutu haka haka abu dawud an ummu salama qalat dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala abi salama wa qad shaqqa basaru fa aghmadahu thumma qala روحا إذا قبض تبيعه البصر فدج الناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجته في المهديين وخلفه في أقبه في الغابرين وغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه yace ummu salama take ba labarin cewa manzana sallallahu alaihi ya shigo ya shiga wajen abi salama lokacin da Allah zai mai cikawa lokacin da shi kawai shakka basaru idan shi ya bude na mutuwa fa a game da sai mai da idan sai ri ya mai da idan ganin ya mai da ri sun maƙal kuma sai bayan ya ri mai ido sai ce inna ruha iza qubi tabi albasa shi idan aka ɗauki rai gani na bin shi iya bin shi shine har etai da yanzu kenan ya tabbata Allah mai cikewa fatajen nasu min ahli sai yan gidan suka kuka kuka mutuwa suka dauki sauti na kuka na mutuwa sai manzo annabi ce musu la tad'u ala anfusikum illa bi khair ku yi hankali kar ku yi addu'a ga kawunan ku ta alheri irin masu ta wai mun gama yawo katanga gidan mu ta wadi mun mutu mun lalace malaku suna ce amin mun mutu mun lalace amin mun gama yawo amin shi ne kaɗa nan ku yi hankali ku yi hankali ku san abin da kuka adda ya ta alkhairi domin ce fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun a lokacin mutuwa abin da kuke hadi mala'iku na cewa amin amin kenan kuma yi addu'a ta alkhairi amma kuna addu'a ta mun gama yawo mun lalace mun mutu mun lalace ku amin kun lalace eh ka gama yawon ka gama yawo ka tangar ta wadi shikenan ba min lalacewa yace kenan kakku yi addu'a sai ta alkhairi domin mala'iku suna yin amin akan addu'a ku sun maƙal yanzu kuma sai yake cewa yake kanan addu'a ta ta bayan shahidu Allah magafili abi salama Allah ka gafarta mu abu salama wa rafa'a darajatu fil mahdin ka daga darajar shi cikin shiryayu wa khalufu fi aqibi fil ghabirin Allah ka bashi masu mayewa cikin iyalan shi mana masu cin masu maye wurin shi eh masu cin gurbin shi mana kan bi mutu ba wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin Allah ka gafarta mana da mu da shi Allah ka gafarta mana wa fasaha lahu fi qabri ka yalwata mai kabarin shi wa nawwir lahu fi ka haska mai kabarin shi kidan wannan an ka Abu Salama misali abokinka ne Allama kafir Allama kafir Ilyas farfada jitu fil mahdin wa khalufu fi aqif fil gabirin wa kafirna lahu ya rabbul alamin ka kama sunan mutumin din kame addu'a ka kama sunan shi Allama kafir kama sunan mutumin Allama kafir li Muhammad li Isa li Ilyas li Zaid ta kama suna mutumin allama kafir liwani allama kafir li zaid wa rafa'a darajatahu fil mahdiyin wa khalufu fi aqibihi fil ghabirin wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin wa fasa lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi sai addu'a da ake yi a lokacin shaye ido na mamaci Allah ya kama da imani sai ya ce sai yanzu kenan masala ta uku an yi gattu bisaubin ya suturu jami'a badani kuma sai a rihe mamacin wannan da wata sutura wadda za ta rihe dukkan jikin shi sai a rihe shi gaba daya kuma an shahe mai ido sai a rihe shi hujja kan haka sai kawo ruwaya wadda imam bukhari ya kawo musulmi ya kawo sauran wurare عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة عائشة تكي تشيوا لوكتين دانو سلسة ميتكا كند الله ميتكاوا سجي اللي بيشي ببرد حبرة wani nau'i ne na godo na sutura irin da ake daga yaman wata sutura ce mai zane kuma ce godo mai zane a jikin shi da shi aka yi shi kuma iya ɗaya daga cikin sutura uku da aka mila kawai wannan burdun kin bayan wancan kayan jikin shi kuma shi na uku yanar da ke na rihe mamaci bayan mutuwa abu na hudu an yi ajilu bi ta jihizihi wa khiraji ana so a yi gaugawa ka ɓata lokaci wajen shirya shi mai wanka ne a gyara shi a sa likawani kuma a hudda a yi sallah ta gawa wannan aka ce a tajahiz kenan duk abin da ke alaka da shi ne mamaci wurin tajahiz wanka ne salaka da abin da ake dai shine maganar abin nan yace hujja ta kan haka an abi hurairah radiyallahu an anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi wa in taku ghayra dhalik فشر تدعونه على رقابكم نروى امام البخاري كان مسلم يكاو هكا ابو داود هكا امام الترمذي زنساي sun ka ruwaya abu hurairah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asri' bil janaza ku yi gaugawa da gawo mana ayi gaugawa a kai ta aji ta yi shiga musu me mutane ya ce domin fa'in ta ku salihatun in wannan gawa da kuka ɗoko ta gari ce in kuka yi gaugawa fa khairun tuqaddimuna ha ilai ai za ku yi gaugawa kai ta cikin alkhairi ne da aka mutanadi ko kinan gaggawa ta yi ya ce wa in taku gaira dalik in wa wannan gawa ba ta ta mutumin banza ce ce fashan ta zauna alƙa bikun kun sabke kuma yau ne kun sabke kaya kun sabke shari kun mutu da shari in mutum banza ne kenan in mutumin kwarai ne kun yi gaugawar kai shi gidan alherin shi in kun mutumin banza ne kuma kun huta da yau ne kun kai shi kun ga sarki shari daga wuyan kun huta cikin wutar ruwa imam bukhari ya rubuto sai ke cewa idza wudi'atil janaza fa hatamala harja ala anaqihim idan aka binne aka ajiye gawa aka kare sallah idan ana doka yace daga an doki gawa lokacin dokanta yace wannan gawa yace fa in kan salihatan in gawa ce ta kwarai to tana cewa qaddimuni qaddimuni kaddimu ne shi gawa take sai gaugawa kai ta ya ce an kayanta kuma an kuma ta banza ce tana ya wailaha ayyar ta zabu na biya wayo wayo yake yi ina shi ne bas bas a kai shi wayo ina za ku yi ne wayo wayo annabi ce wannan sautin da mamaci ke yi duk wani ababban da mutum komi ya ji ya ce wannan sautin annabi ce inda yace sama kullu shay'in lil insan yace law sami'a la sa'iq annabi ce inda mutun zai ji zai yi suma inda Allah zai ji da mutun sautin da gawa take yi ta mutumin banza to la zaka yi suma sai ka so me saboda tashin hankali ne ihu yake kuna muka ji wayyo wayyo ina rauka yi ne gashi kuma kun dogo shi sama wani iya cikin ya kace alamul barzakh wata rayuwa ce wanda yake ta barzakh abu ne ce na gaibu amma mu Allah ya tsare mu daga jin wannan abu amma komi iya ji banda mu sai ya ce an yi badira ba'aduhun da kada'i daini min mali walau ata alaiya kulla ana son za abu na biyar a yi gaugawar biya mai bashi kuma a biya mai wani bashin daga dukiyar shi ko da za ta ƙare shi ne harkon haƙƙi da za a mishi a sabike yaunin da yake kan shi da yau lalacewa zamani da sa duniya a gaba mutane da yawa kan samu wasu 'yan kasuwa masu bashi a kansu sun mutu sun bar 'yan kaya wanda su magada don san duniya ka aji a yi magana bashi a kwashe gadon nasu wasu kyale wallahi akwai da ma wasu za su rubuta a rubuce amma kun rasu ne girje kun siri idan su Allah da ya kasu haka nan kun tsakiya kun su kai ya kun sani akwai su haka nan to babu alkhairin za ka fara wa mutum balle mutum gane i kokarin biya mai bashi in duke ma ba ta baka da hali shine alkhairin za ka mishi ka biya mishi dan hadari ne bashi ba abu ne na wasa ba za mu ji ruwai an jabir bin abdullah qal mata rajulun فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضع ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تودع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عليه فجاء معنا خطى ثم قال لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف فقال له رجل من رجل منا يقال له ابو قتاده يا رسول الله هما عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتاده يقول ما صنعت ما صنعت الديناران ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده الآن حين بردت عليه جلده جابر بن عبد الله كيتشي وانا متن يا متو فغسلناه وكفناه وحنطناه انا بالا da ya mutu jabir ya ce muka mai wanka muka sa mai lakawani muka sa mai turare ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تدرج الجنائز sai muka ɗauko muka ajiye annabi sallama muka ajiye manzo Allah inda ake sallar gawa suna ambatar wurin makamu jibril a nan muka zo muka ajiye mutum ke inda za a sallah da muka ajiye shi sun ma'azan na rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatu alai muka je muka sanar muka sanar da annabi sallama cewa a zo a mai sallah faja a ma'ana khuta annabi ya zo ya yi taki taki kai ya wasu yan takuna ya taki da kamar ya kama hanya zai zo su mu kala sai tsaye ce a la'alla ala sahibikum dainan shin ko dai akwai bashi kan abokin naku mana bai da bashi qalu na'am dinaran suka ce eh akwai dinari biyu ake bin shi dinari biyu ba miliyan biyu ba dinari biyu fatakallaf annabi hija birki sai koma faƙalar rajulun minna wani mutum a cikin jabir wani mutum ana mai suna abu da sai abu da ce ya rasulallah huma alayya wannan bashin nashi na ɗora na ɗoka na ɗoka ma kaina faja ala rasulun sallam ya ƙul huma alayka wa fi malika wal mayyit min huma bari ya ce wannan dinarin da cika ɗoka a kanka suke a dukiyarka mamaci ba ruwan shi da shi ya ce na'am fasalla alai annabi zo mai sallah to yanzu jabir ce ya rike alƙawari zai biya idan suka gamu da wannan mutumin suka gamu da abu da kata da annabi gamu da shi sallallahu alaihi sai ya ce mishi ma sanata dinara ne ya matsayin dinara nan guda biyu mana ka biya masanatu dinaran me matsayin wannan dinaran guda biyu da ka ɗauka zai biya ina na mana cikin shirin biya ya ce da ƙarshen al'amari ranar ya ce mai aina biya a daga dattu marasu lai na biya rasu lai himin zan ce mishi al'ana hina baradat alaihi jirdu sai a yanzu fata shi ta samu sanyi na rahama dinare biyu aka jinkirta mai shiga rama ta Allah sai da aka biya aiki a karami ba mutane ɗauka suke bashi wata kamar ta gani mace kace banza maki ji har ma zai ce a ji a yadda a rike baki shi a zai ce ba a rike bakin kai magana shi ya ci banza a nan sai da yake cewa shahidi jinin shi na daga ana gafata mashi komi daga baya ce kai ya ce illar dini ya bai shi ce ni ma yanzu yanzu malaka zai labari malaka zai bai labari malaka zai zai ce mun a'a wadda bai shi ko shahidi bai shi matsala ce annan sallar samun da harkon lamari bai yin sallah ga nake bai shi amma da aka samu wadata sai idan mutum ya mutu aka ce da bashi a kan shi sai ya ce dama ya mutu mutuwa ya ce idan da bashi a kawo mu in biya inda dukiya ta ɗiyan shi ce in ba dukiya ɗiya ba da ne a kawo ɗiyan suna kaina gaba ɗaya eh kuma alayya ce ku zo duka ce ma ya ce duka abin da mamuci ya bari ya ce a ba magadan shi amma an babu abin ne an bashi ya ce a zo in biya kuma in ɗiya ne ba wani babu aka sauka yin su ya ce a kamun su ya wani a kaina ya wani su da aka samu ganima amma da harko da babu abun annabi ya da baya amma da wannan a takaici iya karantar da mumi cewa idan wani naka ya mutu babban alkhairi za ka mishi ka biya mai bashi ɗaya ma wallahi abin mamaki yanzu a nan lalle akwai hali na kwarai na taimako aka yi mutuwa a kawo 'yan uwa abokai jika jika 120 balle mutum mutum mutane ne sai ga an gama kudi masu yawa wallahi da yawa akan samu haka mutum shi talaka ne iya da dangi ɗan dangi ne amma yakan yi ya mutu da ordonance Allah ya mutu da ordonance kudin magani domin iya da ba su taimaka mashi ba sun bar shi aka samu haka nan ɗan dangi ne manyan mutane babban gida ne amma ba a taimako kudin magani ma ya karin shi ya mutu yanzu za a zo dalilin dan babban gida ne abokai da sirkai za a zo za a zo a gama akwai zai zo in ya ga waya kusan kudin in ko ya bada na karhe in ya ga wani ne ya bada na takarda Allah za a aiki da waya wurin mutane ana aiki waye a kusan kudin a tara kudi da dalilin babban gida maimakon wannan kudin a ɗoka a tambayi bashin shi da mai ta kaba su yanzu don a yi gadara za a yi kaca-kaca har ma su kawo nasu don dai a ce su babban gida ne su kawo su gama kaga ana ran ana raba kudi a envelope kaga wannan wata muguwa iya cikin miyagun al'adu namu wanda babban abu wannan ina tunanin akwai cikin nan wani ta babban mutuwa aka yi kodin wani ya zo ya kama kudin abu a cikin wannan cikin wani harami wani rauni katil ya cika yake gudu kuma babban mutuwa ce aka yi wallahi babban mutuwa ce aka tunani suka kamar su ce ɗanyi madaman ya ce ba ba kowa ko biyu wallahi ya ce kawai sashen gida wallahi ya ce ba ko ko biyu bada ko ne kwashi ta haka kamata a yi don da yawa kawai matsala akwai matsala ya mutu da bashi kuma ga za a watse a ƙare a ci kasuwa a zo a raba kuɗi envelope a zo da zama koki ana shan koka da fanta haka suke manyan mutane ba babban gida a kare a watsi na faransa ya tahi na niyamen ya tahi na allata ya tahi an kare ko an bar mai takaba da diya kowace shi kenan sun kare an zo an gwada ma duniya su babban gida ne to gaskiya babban abin za mu mamaci alheri da horo ko a yi maganar biyan bashi an akwai a biya bashi takwan mamu za a daga baya sai ya ce ma yi judul hadiri na wagarihim abinda ya kamata ya halitta wanda suke wajen mamaci lokacin da mutum ya mutu akwai wasu ababe da aka halitta ku yi ya ce wa judul lahun kashafa waje ilmayi wata ƙabilu wani buka alayhi salasta ayyam ya halitta ba laihi ba ne ba ka buɗe huskan mamaci ka sumbance shi ka yi kuka amma ka mutuwa ba da kuka ba kuka na hawaye ana ba kuka sautin aka hana kuma Allah an ce kukan amma shi ma a cikin kwanaki uku ka huce kwana uku na tsawon lokacin kukan mai hujja shi kan haka ya ce an aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam da hala ala usman bin maza'un wa mayit فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم رأيت الدموع تسيل على وجنتيه رواه ركود يكاو يكا رواه ودا ابن ماجه روتو هكا أبو داود هكا ترمزي سنكا رواه أشياء تكي تشوها أنه صلى الله عليه وسلم يا شيخ وجه عثمان بن مزعون عثمان بن مزعون كمان هكا تشعدان واني كو كوزن هكا أشي آه lokacin da shiga Usman bin Za'un ya rasu Allah mai cikawa fa kashafa an waje annabi ya bude huskar shi fa kashafa an waje ya bude huskar Usman summa akabba alai kuma ya ya sunkuya mana ya gama jikin shi da shi mana kamar sunkuya zuwa ga mamacin fa qabalu ya sumbance shi ya sunkuya ya sumbance mamacin wa baka kuma ya kuka tace hatta ratu dumu tasilu ala wajnatai har naga hawaye yana zuba akan kumcin shi hawaye suna zubowa kenan akwai kuka akwai sumbanta an abdullahi bin ja'far annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amhala ala ja'far thalathan an yatihum thumma atahum faqal la tabku ala akhi ba'da al-yawm lokacin annabi sallallahu ya kawo labarin shahidai na muta bayan ya sa jagorori guda uku tahiya ta muta ana zamane a madina kun ya zo ya hau mimbari sai zan baku labarin sakamakon yaƙi da ake a mota tsakanin mutum da mota wajen kilo 1,150 ya wuce ne amin daga nan kilo 1,150 amma ya zo tabbata kusa zan baku labarin hilin daga zan baku aka kira mutu aka kira aka kira aka kira aka taru a masallaci ya hau mimbari ya ce jama'a ku sun halarci wajen yaƙi dama na sa jagori guda uku zaid bin harisa na ce idan ya cika ja'far in ya cika abdullahi bin rawa ya ce zaid ya ɗauki shugabanci ya yi ya yi daga ya yi daga amma ya shahada ku roƙa mai gafara ta Allah ya mutu ya shahada ya ce jafar ya amsa shi ma ya yi hama ya yi hama shi ma ya cika ku roƙa mai gafara ta Allah ya abdullahi bin rawa shi ma ya amsa shi ma ya yi bakin ƙoƙari shi ma ya shahada ku roƙa mai gafara ta Allah ya ce yanzu annabi uku ya sa shugaba duk sun ƙare ya ce amma yanzu khalid bin walid shi ya ɗauki jagoranci ba tare ba da umarni na amma Allah kama ma takobinka tun abin an yi shi lokacin babu communication ta adam ta telefon iya madina kawai labarin kilo dubu da wani abin da ake ciki hilin daga ta yanzu a halin ya ɗauki duza ya ɗauki jagoranci allah ka taimaka ma saifinka to ya je gidan ja'afar aka hudu mai yara ta wani kayan su labarin mutuwa suka zo ya sa su gaba yi rungumin su yi rungumin su har kuka mata ce me aka yi rasulullah me aka yi ya shiga mata me aka yi ta sa kona abu ya ya ya nan ya sambanta yaran ya sa ya yi shi uku gaba ya mun su dai to kina anan ne a takaice asalin ma magana da ake cewa sanawuli aljafa ta aman fara ta ma shi gudun ko asalin magana aka cewa taimako ko abinci gidan mutuwa aka cewa yi a nan sallar salama shi abin da sunan ta cewa kuma iyalan jafar abu kina a taimaka musu a taimaka musu da abinci suna cikin halin shagala ta mutuwa kaga ba mu je mu ci ba su za a kai a kaiwa kina a sunnar mu za mu je mu taimaka mu gidan mutuwa da kudin da abinci ne a taimaka musu ba mu za mu je mu ci ba jarir bin abdullahi al-badri ke cewa sahabbai kunna na'uddu sanata ta'amat fi dal mayyit min an-niyaha jarir bin abdullahi al-badri cikin ruwa ta muslim yace mu sahabbai muna dokan taruwa a gidan mamaci mu ci abinci a gidan shi sabi suna ɗaukar niyaha da annabi ya haramta iya ciki haka jarir ce ibn abdullahi al-bajali cikin sai musulun so a jasa bai taruwa gidan mamaci ku ku zo ku tara a nan ku zo ku gungu mata su ci a cikin gida a waje maza su ci da ake yi a wajen sabai niyaha ne haramu ne kuma iya cikin mas'ala wadda ake ka na ta fi cikin fi al'arba mazahib ya ta kara a mazhabobi iya cikin inda aka yi ittifaki nan ba wata malikiya ta halitta kan fikira suna kawo ra'ayin maza ba da mako to kan wannan ruwa ya kawo dukkan wannan malaman abu hanifa imamu shafi maliki imamu shafi abu ahmad bin hanbal kowanne akan haka yake babu wanda ya ce shi ya shara'anta muku ku je ku ci tuwo gidan mamaci ku zamana ku yi gungun cin tuwo kowa ce laifi ne bai dace ba a yi a taimaka musu ne amma al'adar mu anan ya zama to kamar wata farilla ce mata dole ku yi ku kai musu ku taimaka musu kowa ta gidan shi haka da ka'ida tamamin je a cinye abin aka bada duk wannan kurin iya cikin wasu al'adu da aka saba da su kurin nan hujjar shi ta kenan nan annabi ya kyale iyalan jafar he bayan kwana uku da mutuwa ji ta kai ya ce ya isa da gaiwa kai karjin kuka kenan ya tsaye da gaiwa kai karjin kuka shine hujjar magana cewa ya ce la tabku ala akhi ba daga yau kan karjin kuka kan dan kan dan wana shine hujja shi kenan kukan ma kai wuce kwana uku kina cikin kwana uku an baka dama za da muke magana hata mace aka ce ba a yin takaba ga wani mace in ba ga mijinta ba amma idan wani nata ya mutu babanta dan wanta ne an ba ta dama ka ta ado amma ka ta wuce kwana uku ka ta wuce kwana uku ba ta bada kwana ba shine iyaka an ba ki limit kinta duk wata da kika shiga babanki ya mutu mu dan wanki ya mutu kake huce kwana uku babu ado bayan haka kin shiga lahi kuma ha? namiji ta kaba ana magana ta kaba rishin ado ne ko shi da abin da ke magana cewa kodin iyaka ta magana ta kaba rishin ado da aka mata ba sai kwana kai hutu kwana ko da baki ne yaki ada magana ke da dama namiji bai cikin ayi shi dan bai ta kaba bai ta kaba to ina ga lokaci ma yi mun zo daidai kenan ƙarshen baban sai abin da ya wajaba kan dangin mamaci kuma nan wajibi ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته